الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 22 ga watan almuharram ijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ishirin da uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na tamanin da biyu daga cinjerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhuyi sunna abu muhammad al-hussein bin masa'udin al-bagawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi mataki da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul iman a inda mala yake mana bayani a ƙarƙashin babul kaba'ir babin da ke bayani a kan manya-manyan zunubai mun karanta hadisin abu huraira allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda a inda annabi ya ce ijitanibu saba al-mubiqat ku nisanci abubuwa bakwai masu hallakarwa sabai suka ce ya manzan Allah waɗannan abubuwa bakwai masu hallakarwa wai da wanne da wanne ne su annabi ya ce na farko shirka na biyu sihiri na uku kisan kai na hudu cin riba na biyar cin dukiyar maraya na shida tserewa a fagen fama na bakwai yi ma mutanen kirki ƙazafi waɗannan idan ba manta ba su ne abin da annabi ya faɗa kuma muke bin su ɗaya bayan ɗaya muke yin sharhinsu allah maɗaukin sarki taimake mu da karatun da ya gabata mun dauko bayani akan sihiri mun kwana inda mala yace as-sihiru mutahaqqiqun wujudahu shi sihiri abu ne wanda an haƙƙaƙe tabbas akwai shi bayanin farko kenan baka zama ahlus sunna sai aqidan nan taka ta saba ma aqidan yan bid'a waɗanda so suke musun cewa ba masu hiri to mu mun ya imani da cewa akwai sihiri kamar yadda alkur'ani ya ba da labarin shi sannan wata ta'asirihi kuma shi sihirin yana tasiri ma'a musadafatil qadaril kauni in yi kicibir da abin da Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara a abin da ake ce ma alkadarul kauni an gane akwai abubuwan da allah maɗaukin sarki ke kaddara za su faru a sararin subhana ma'ana a wannan duniyar an gane to idan sihiri ya daidai da wannan kaddara alkauni ta wannan sihirin zai yiwu kuma zai faru kuma zai yi tasiri kenan abu biyu ne ake son ka a matsayinka ne mai imani ka yadda akwai sihiri sannan sihiri yana tasiri idan Allah ya ba da iko abinda kawai sihiri baya yi shine bai tasiri da kanshi idan duk bokayen duniya za su haɗu su yi sihiri idan allah maɗaukin sarki bai ba da dama da iko wannan sihirin ya tasiri ba ba zai yi ba an gane ko sun shekarar dubu suna buga sihiri amma idan allah maɗaukin sarki ba da dama da iko to shikenan sihirin zai tasiri shi ne malicin ma'a musa da fatil qadiril kauni kama kala ta'ala kama yadda allah maɗaukin sarki ce fayyata allamuna minhuma su waɗannan suna koyowa daga waɗannan shaɗanin aljanu su wane ne su waɗannan su ne malaman yahudu ko matsafa daga cikin matsafan yahudawa suna fakewa su makale da shaɗanin aljanu sai su je sai su koyar da su hanyoyin sihiri da kuma hanyoyin tsafi kamar yadda muka yi bayani a karatun da ya gabata a inda muka je ba'ad wasa'il sahara fi taqarrubi ila shaitan wasu daga cikin hanyoyin da bokaye suke bi su samu kusanci zuwa ga manyan shaidanin aljanu da za su taya su yin wannan aiki na tsafi ba wai taya su aikin ne kaɗai ba suke yi ba har koya masu sihirin suke yi har koyar da su tsafi suke yi har koyar da su dabo da rufa'i da suke yi an gane su nuna masu to in kun yi kaza to kaza zai faru in kun yi kaza za ku iya samar da kaza kun gane wannan da kyau ku ba wai kawai su yi masa aikin ba suna masa aikin sannan a lokaci ɗaya kuma suna koyar da su sanin makaman tsafi shi ne allah maɗaukin sarki ce faye ta'allamu na minhuma suna koyowa daga wurinsu ma yi farriko na bihe bainal mar'i wa zaujihi tsafi da sihirin da suke su iya raba tsakanin mace da mijinta kun gane wannan da kyau ko? suna yin tsafi da suke raba soyayya suna yin sihiri da suke raba tsakanin ma'aurata tsakanin aboki da aboki tsakanin ɗan kasuwa da kwastomomin shi kun gano wannan da kyau ku tsakanin malami da kuma ɗaliban shi tsakanin masoya da suke ƙaunan juna to matsafa suna zuwa su yi tsafi sai sihiri domin su shiga tsakaninsu an gane wannan da kyau ku shine ma yufarriqu na bihi bainal mar'i wa zawjihi wannan zikirul khas ne an ambaci keɓantaccen abin ne amma yurad bihi al'am duk wani abin da za a shiga tsakanin kaza da kaza wanda da suna haɗe a raba su to boka zai iya kotsawa cikin wannan yayi an fahimci wannan da kyau ko ko da kuwa misali tufafi ne kake sawa in ka sa wannan tufafi kana samun mutunci da karbuwa boka zai iya maka tsafi ka daina sa wannan dan wancan mutuncin ka rasa shi sai ka ga irin wannan tufafin ma tsanin shi kake yi ba ka son ka gan shi ko ka ga mai yin shi ko ka ga wani ya sa irin shi ma ba abin da ba sa iyawa an gane wannan da kyau ku wannan shi yake kira da sihirut tafriq akwai alamomi da mutum zai rika ji ko zai rika gani a tattare da shi wanda za a fahimta a gane cewa wani fa an mai sihirut tafriq ne Allah shi kyauta alkur'ani ya ce wa mahun bi na bihi min ahadin illa bi iznillah su waɗannan matsafa waɗannan bokaye ko da sun buga wannan bokanci da asiri nasu ba zai iya cutar da wani ba sai da izinin Allah idan Allah maɗaukakin sarki ya ba da izini to wannan asirin da suka yi zai yi tasiri an gane amma su a karan kansu da makircinsu da ƙwarewa da gogewa wajen iya tsafinsu ba sa iya cutar da kowa in Allah bai ba da izini ba an gane amma idan Allah maɗaukin sarki ya ba da izini to abin zai faru an gane wannan irin wannan waje ne malamai suke cewa alistis na ba'adan nafi ithbatun duk sanda aka kore a gaba aka tabbatar to ana kore tasirin ne a karan kanshi amma inda mashi'atun rabbi to abin yana tabbatuwa an gane wannan da kyau jama'a Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce wa tasirihi thabitun fil ahaditha sahiha tasirin sihiri ya tabbata fil ahadithi a cikin ahadisai ingantattu wa amma sahir fa inna fa in kana sihiruhu mimma ya ta'allaku an shayatin kama nassat alaihi ayatul baqara mala yake cewa amma shi boka idan ya zama sihirin shi mimma ya talaka an shayatin sihirin da yake ɗaukowa ya koyo ne daga shaɗanin aljanu kama nassat alaihi ayati suratul baqara kama yadda ayan nan na cikin suratul baqara ta tabbatar mala ya ce fahuwa kafir wannan kafiri ne tsantsa an gane wannan duk wani matsafi duk wani boka da yake aiki da shedanin aljanu to wannan tsantsan kafiri ne an gane akwai bokaye waɗanda su tsafin nasu ba bai yake ba kawai tsaban barazana ne da gamtakatar da kuma dacewa akwai kuma tsaban matsafa na gaske an gane matsafi amma ko wanda kawai shi sa'a ce kawai idan ta zo ta zauna sai ya tsara ta ɗaya hikimomi ne kawai yake da su an gane sai kuma a je abu waɗannan abubuwa sai ga sun yi da shi wannan za mu zo mu ji sunan shi ɗan damfara wannan akwai kuma boka-boka na gasken matsafi wanda yake aiki da rafanai a faɗi da yaransu rahwanai yake aiki da su kun gano wannan to shi wannan cikakken arne ne irin fir'auna da hamana likaulihi ta'ala ba mu ne muka kafirta shi ba faɗin allah maɗaukin sarki cewa mayu allimani min ahadin su waɗannan shaɗanin aljanu ba za su koya maka komi na tsafi ba hatta ya ƙula har sai sun ce inna ma na hannu fitnatun kaga su ɗin nan fitina ne fala takfur karka sake ka biye masu sai ka kafirci an gano wannan da kyau ku kaji fassara ɗaya daga cikin fassarori da malamai suka yi ba za su taba koya maka tsafi ba ba za su taba yi ma aiki wajen taimakonka kan tsafin ka ya tabbata ba har sai sun gaya maka kafirci ne wannan abin su ma kafirai ne ba fa su da rabo a lahira ka yadda in kai signing mou da su to shi kenan ka yadda eh ka yadda eh to ka percentage eh ka to shi kenan shigina sai shi gaba da isdar na abubuwa ci gaba da shigar da ayyuka na kafirci iri-iri Allah ya kiyaye ila ƙaunihi har inda Allah ya ce wai ta'allamu na mayu durruhum suna koyo abin da zai cutar da su wala yanfa'uhum ba amfanin da zai musu duk abin da ka samu a duniya ka je lahira ka fada wuta ba amfanin da ya maka an gane wala ba abin da fan da ya maka yanzu misali mutum ne yana da abincin da zai baka da saba sai bai baka ba yanzu yana da amfani ya baka an riga wuce in ma yunwan ne da wahalan ne ka riga ka ci ya wuce an fahimta to haka idan ka sake ka je lahira duk abin da ka mora a duniya ba ka more shi a lahira ba ko ka yi asaran shi ya riga ya tafi a banza وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه yanzu boka dan ya raba tsakanin mata da miji riban nawa ya samu ka iya cewa ai an bashi kuɗi ya sai mota ko an bashi kuɗi ya gina gida ko an bashi kuɗi ya ƙara aure ko ya ce fa ne mai daɗi ko ya sa suturu kyawawa ko ya tara kadarori sha nike zai mutu ya bar su eh ba amfani wanda ya da su abin da ka amfana da shi shine abin da ka tafi lahira da shi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah ba su ya cutar da kai sai ma Allah ya yarda to shine sai ya ce wa ta'allamuna ma yadurruhum suna koyan abin da zai cutar da su wala yanfa'uhum ba amfanin da yake masu wala kada alimu Allah madaukin sarki ya ce hakika sun san lamanishtarahu duk mutumin da ya je ya saki ya ba da kudin shi ya koyi bokanci ko kuma wanda ya sake ya je wajen boka ya ba da kudin shi aka yi mai bokanci malahu fil akhirati min khalaq wannan bai da rabo a lahira ta jama'a kun ci babban magana in har ka je da bokan da ya je ya nemi kusanci da shaidanin aljanin da kai da ka je boka ya ma bokanci to ba ku da rabo a lahira ko duka ko duka kun tabka kazamar asara mun gane wannan da kyau ko Allah shi kiyaye a cikin littafin a alamus sunna al-manshura لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة نحافظ بن أحمد الهكيمي أشافي ندري بيو دتلاتين دترا malamin ya ce ammal kihana ko ammal kahana fa ma'anaha al-ikhbaru anil mughayyibat bokanci shi ne mace ya zo yana ba da labarin abubuwan da suke ɓoye an gane a yi sata sai a jawo wajen boka a ce boka da allah abin da muke so shine ke mana bayanin inda abu kaza ɗin nan yake ya da shaɗanin aljanin da suke yawo za a zo da bayani sun san abin sun san wanda ya satan an gane misali idan unguwan nan ne aka yi ai ana zaunta da shaɗanin aljanu ana gaya mai ya gaya musu ƙasa da sakon biyar za su tambayi duk wani aljani da yake da alaƙa da inda aka yi satan wanda ya gani zai ce ya gani nawa za a bashi za su yi tsada da wannan aljanin ban gane shi kuma zai gaya boka an fa gano inda aka yi satan da wanda ya yi da inda aka yi kayan da sanda za a ji a samu kayan amma da sharaɗin wanda ya ga wajen zai nuna mana shi kuma ya ce sai an ba shi baƙin ɗan bosuru shi kuma ya ce yana sa a kawo mai shi rigan saƙi wane ya ce kaza to shi ne duk wanda abin zai ƙare a kan shi wa shi wanda ya zo za a ce za a kawo ɗan bosuru za a kawo rigan saƙi da ƙwarya da kaza da kaza za a kai waje kaza a aji shi kuma boka zai gaya maka kudin job din shi kaga boka sai da ya biya mun gano wannan da kyau ku lamanish tarahu kenan kai kuma ka siya a wajen boka boka ya siya a wajen wa shedanin aljanu da bokan da kai da kaje da shedanin aljanin malahum fil akhirati min khalaq ba su da rabo a lahira ana gano wannan shi ne yana ba da labarin abin da yake ɓoye ne shi ne ce bi sababin ma ya talakahul kahin an shaitani shi boka yana sanin waɗannan abubuwa da yake ba da labarinsu ne daga shaidanin aljani li'annar shaitan sau da shaidanin aljani يخبر الكاهن بأمور بأمور غائبة عن بني آدم so dama yana ba da labarin abin da ɗan adam ba zai iya gani ba mun gano wannan so da dama yana ba da labarin haka li'anna shaitanu indahu qudratu akbar min qudrati bani adam saboda shaidanin aljani yana da iko da dama ɗoriya da iko da daman da ɗan adam bai da shi kun gane na sauri da gaugawa yanzu aljani zai iya shekawa ya je maka ya dawo yanzu yanzu nan kai ba za ka iya ba suna da ci gaba na ƙere-ƙeren kimiyya da fasaha wanda ɗan adam bai da wannan duk abin da baka tsammani sun yi nisa a cikin shi an gane to boka mai amfani da aljanu kenan fahuwa ya tsiru fil hawaii shi aljani yana tashi akan iska waya sulu ila sahab kuma yana ma tafi har ya kai cikin giragizai waya sam'a a can yake sato ji na hira da mala'iku suke yi wa ya tsiru bisur'atin min al'amkinatil ba'ida yana yin tashi ya sufa ya daka sura daga waje mai nisa inda baka tsammani fa indahu maqaduratun laysat indal insi shedanin aljani yana da ikon da dan adam bai da shi shi yasa annabi suleiman da yace ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin wane ne zai zo man da karagan ta nan mulki da huda huda ya ban labari tun kafin su zo qala ifritun min aljinni sai wani ifrit wani dan matashin aljani ne sai ce ana atika bihi qabla an taquma min maqamik zan zo maka da shi kafin a gama zaman fada na musulman ya ga an yi nisa nan da nan sai wani dattijan aljani wanda yake malami ne a cikinsu ya ce ana ati ka bihe kabla an yartadda ilaika tarfuk kafin ka kifta ido za a dire maka shi kafin annabi suleiman ya gama magana ya kawo gadon ya aji a gaban shi shine falan mara ahu mustaqirran indahu qala hada min fadlir rabbi fa ne mutum ya ci wani yawan fararen ubangiji na ne liyabaluwa ne yeman haka ne don ya jaraba ni zan gode ko alfahari zan yi wanda ya gode ya nasara wanda ya alfahari kuma ya ci kasa an gano wannan da kyau nan da nan ya ce na kiro laha arsha ina injiniyoyi ku canza gadon za mu sa ido mu ga in ta za ta gane ko koyaya don a nuna mata in ita ke sana ɗauko ma za a ɗauko ta tana zuwa ya ce a haka za a shuki haka ne ka raga mulkin keke ta duba ta duba ta ce ka annahu hu ka annahu kai ka ce huwa shi ne sai ce wa utinil ilma min qabliha wane ita an ba mu ilimi tun kafin ita hukunna musulmin ta ne muka miƙa wuya ta daga baya ta zo an gano wannan ta da hikima ta ta kalla da kyau sai ta gane ƙiran kamfani ba kamar ƙiran kan hanya ba ka annahu shi ne an gane shi sa idan ka je wajen boka ɗan damfara mai ‘yan hikimomi ko zai iya zira ka kuma ya anshi kuɗinka bai iya komi ba an gane bari maɗanyi ɗan ratsi idan a ce ka karanta magana jari da kyau akwai labarin da aka bada na wani da ya je koyi bukanci yaran wani attajiri ne suka yi mai sata aka rasa gano wanda ya satan sai aka ce sai an je an ɗauko wannan bokar da aka ɗauko boka da shi da yaron shi aka aje su a taraka sai shi a tajirin sai ba su abinci ya ce su kaima malar lamiri boka mai gani har hanji dama ya daɗe yana gaya ma yaron in muka yi haƙuri to shi haƙuri mai cimma rabo ne suna zaune sai ɗaya daga cikin waɗanda suke satan kuma barorin wannan attajiri ne sai suka zo da abinci ana aji abinci ya juya zai fita sai malam lamiri ya kalli bokan ya ce kaga ɗaya ya ce wannan shi ne na farko shi abin da yake nufi wannan shine rabonmu na farko shi kuma wancan yana tunanin an gano shi ne yana zuwa sai ya gaya masaurai cewa Allah malamin nan ya gane ni ina ajiyewa cito ga ɗaya aka kira na biyu aka ba shi abinci ya kai yana ajiyewa cito ga na biyu na hukun na ga kawowa cito ga na uku da so koma sai suka yi mitin suka ce mu je mu samu mutumin nan ya rufa mana asiri a tattauna mu mai da kayan satan nan ana zuwa ga same shi cito nawa za ku biya aka yi lissafin silalla masu yawa suka biya shi suka faɗi inda kuɗin yake da alhaji ya zo aka zauna sai ya ɗan shashafa ƙasa ya ɗan dabarbaro irin na sai ce kuɗinka na waje kaza ana zuwa aka duba sai ga kuɗi aka ninka mai sallama ya kwashe kuɗin shi ya gida yanzu wannan aljanu ne suka ga mishi koko hikima ce kun gano wannan da kyau ko yanzu wannan ba fa wa'azi ne ba a kawai adabin hausa ne aka faɗa amma duk da haka sai ga mutane da yake su sakarkaru ne wai suna zuwa wajen bokaye wani bokan kawai hikima ne kana gama gaya mai matsalolinka kawai shin da yana da hikima sai gano inda kai mistake nan da nan sai ce ma je kai kaza kana sai ga abin ya yiwu sai ka ɗauka aiki ya ƙasa ba abin da yi Allah ya kiyaye mala ya ce fal'insi ya khada'ulis shaitan shi ɗan adam so da dama yana ƙanƙan da kan shiga shaitani wai ta ƙarrabu ila shaitan yana neman kusanci zuwa ga shaitan bima yuhibbu min al-kufr billahi na abubuwan da shaitani yake son aimai na kafirce ma Allah wa shirki billah da kuma hada Allah da wani hatta ya khadumuhu shaitanu har shaidanin ya iya gamsuwa zai mai hidima bima yuridu ga duk abin da yake so min al'umur ga'iba an bani adam a irin abubuwan da zai nemi labarin sanin so wanda suka ɓoye ga ɗan adam an gano wannan da kyau ku duk wani shiriri ta ba abin da ba za su iya yi ba ba an ba da labari ba wanda ga cikin irin waɗannan bokaye ne yana jan carbi wani babban mutum a ƙasan nan ya miƙo mai hannu za su gaisa kawai sai saki carbin a iska suna gaisa carbin ya ci gaba da juyawa kan iska kawai ɗayan biyu ne zai iya yiwuwa gaba ɗaya carbin ƙasa ya faɗi amma an mai rufa'i da sai ga carbin na juyawa yukhayyalu ilayhi annahu jiri. amma ba tafiya yake ba kuma zai iya yiwa da ya saki carbin ɗaya daga cin muridan shi ne ya rike amma an riga an mai rufa'i da bai gani ba kuma zai iya yiwa tsafin shi ya kai da ya saki carbin akwai aljanin da yake kusa da shi ya rike carbin ya ci gaba da ja da za su iya yi duk maganin wannan kawai samu wani ustazi mai tsarkin hali mai tsarkin zuciya ya karanta ayatul kursi ka gani in ma wani rufa'i da aka yi maka idan ka zai bude in ma wani shaɗanin aljani ne zai saki carbin ya tsere kun gano wannan da kyau ko Allah zai saka ya tsere sau da zai ji ana tsula mai wata irin bulala ya ne da bai taɓa jin irin shi ba ya za masu iya magana suka ce bulala mai saka sarki sauri kaga ya sarki baya sauri amma ka ba baya shi da bulala ka gani Allah ya sa mu dace قال ta'ala. Allah madaukin sarki cewa yawma yahshuruhum jami'an a ran da Allah madaukin sarki zai tada su baki daya su shedanin aljanin da bokayen da suke aiki da su da waɗanda ke zuwa wajensa ana musu tsafi Allah zai ce ya ma'asharal jinni ko gayyen aljanu qad istaghfartum min al-insi kun yawaita batar da mutane ta hanyar shigo-shigo ba zurfi da kuke masu kuka jefa su cikin abin da yake sharka ne kun batar da mutane ƙala auliya'uhum min al'insi sai waɗanda suka bima shaɗanan aljanin suka biye masa kan abin da yake tsafi ne sai su ce rabbana ya ubangijinmu istamta a ba'aduna bi ba'adin kowanne ya more masashi mun gane aljanin sun masa abin da suke so su ma sun ma aljanu abin da suke so kowa ya ci moriyan sashi batan ala haddin sawa wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana suka ce muna nan a bisa abin da kai ka ɗora mu a kai na ajali da ka aje mana ba mu farga ba kwatsam sai ga mu a lahira kala sai Allah madaukin sarki ya ce to 50-50 a kai kenan to annaru mathawakum da ku da su wuta ita ce makomanku khalidina fiha kuma in kun shiga kun shiga dindindin illa ma sha Allah sai fa abin da Allah ya so inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka yana da hikima kuma masani ne kuma wannan aya alkur'ani ne duk wanda ya san wannan ayar bai kamata ya bokanci ba kuma bai kamata ya jojen boka ba duk abin da aka yi maka ka mora an more ka eto lahira wuta za ka shiga to riban nawa ka samu ka gama rayuwanka gaba daya an ce karshen ka wuta ne riban nawa ka ci ba riban da ka ci in ba faɗi ba Allah shi kiyaye mali ce hadha fihi anna Allah subhanahu wa ta'ala idha hashara shayatin kaga sanda Allah madaukakin sarki zai tada shidanin aljanu a ranar kiyama wa hasharal kuhan kuma Allah ya tada bokaye eh wa umala'i shayatin da kuma waɗanda suke mashidanin hidima yuwabbihuhum Allah madaukin sarki zai tozarta su ne ya kunyata su ya ce ya ma'asharar jin kadista kasartun min al'ins ya'ani a halaktum kathiran min al'ins kun hallaka dayawa daga cikin mutane kamar yadda annabi ibrahim ya kalli Allah ya kalli gumaka ya ce innahunna adlalna kathiran minan nas gumakan nan sun batar ko an ɓatar da da yawa daga cikin mutane ta hanyarsu to haka shaidanin aljanu wa ƙala auliya'uhum min al-ins ya'ni al-quhan sai bokaye wa sahara da matsafi zai ce wa kullum man ya ta'amalu ma'a shayatin da duk wanda ma yake mu'amala da shaidanin aljanu sai ce rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din ai mun ci moriyan sashi ne hum khadamuna sun mana hidima wani hannu hadam nahum ma masu hidima fi duniya su sun dauka abin arziki ne za a faɗa kara kwashe riba a ba shaɗanin aljanu sai suka ce a kowa ma ya masa shi ai ba su kaɗai suka yi tsiyan ba su ma da hannunsu wa balagana ajalan alladhi ajjalta lana muna nan har muka isa wannan wajen da ka sa mana za mu zo al'ana wa qafna bayna yadayka ya rabbana ga mu a gabanka fayaƙoli sai Allah ya ce annaru masawakum yau ai wuta za mu sau khalidi ne fiha kuma in kun shiga kun shiga dindindin illa ma sha Allah haza ma'arus sahara wannan shine makoman bokaye masu tsafi ma auliya'ihim min ash-shayatin tare da waɗanda suka yi masa aikin daga cikin shedanin aljanu duk Allah madaukin sarki zai kwashi wannan tarkacen tsiyani gaba ɗaya sai watsa su wuta an gane wannan Allah ya kiyaye mu wa fi hadha zaman kasura sharru sahara kun ga wannan zamani da muke ciki sharrun bokaye karuwa yayi wasaru yasta'miluna sihr min ajali ibtirazil amwalin nas sun kasance suna aikata sihiri saboda su kwakushe kudaden da ke hannun mutane walla'abi alaihim da kuma wasa da hankulansu mun gano wannan da kyau ku wa amrul amwali akhaffu min amrul aqida kun gane kun ga al'amarin kudade to yafi tozarci sama da al'amarin aqida da a ce kudin ga kade boka zai kwata ku to da sauki akhaf dukiya ba wani abu bane in ka gwama da me da ka da boka yake lalatawa in ka je ya ansa kuɗinka kuma ya bata aqidanka ko mafi yawancin bokaye a wannan zamani sun yi yawa ne saboda a yau sarakuna da 'yan siyasa da ma'aikata da 'yan boko da mata marasa imani sun yi imani da bokayen nan a je ga inda ake kai ma boka miliyoyin kudi akan kawai ya tsafi to kowa ma kawai sai je kasan waje musamman yanzu yana su gane zuwa misra su gane zuwa indiya su gane zuwa china su gane zuwa kaulaha domin aje a samu manya-manyan bokaye su masa tsafi an gane dole nan za ka ji an ce yaro ya bata waye ya bata an tsinci mutum an cire wani pad na jikin shi wa duk waɗannan bokayen ne duk suke sa waɗannan abubuwan Allah ya raba mu da sharrinsu mala ya ce wa in kanatil amwali shay'an muhimman yajibul hifzi alaihi duk da yake dukiya abu ne mai mahimmancin da ya zama lalle a tsare walakin al aqida ahammu amma kaga aqidan ka Allah ya tafi kudi mahimmanci karka saki karka kuskura mawaki ya fika kan gado ya ce in tsafin ne shi to ya fara tsafa 'ya'yan shi mana su riga samowa suna kawo mishi koko shi baya son samun sai dai kai da tsohonka ya ce zancen wofi ya ce motoci da gidaje da tsibin nerori ga shanu daji duk waɗannan abubuwan shi dai baya so sai dai kai ga ɗan shi yana tafiya da ɗan gwado da lage kun gano wannan da kyau ku duk wannan samun shi dai baya so sai dai kai me zai hana idan mulki ne zai iya baka waye ya ba kan shi me zai hana ba zai ba ɗan shi ba cikin ‘yan uwan shi ba mai so sai dai kai ina gana shi ba shi ke bayarwa ba wa ke badawa Allah ne ba waɗanda suka fi zama sakarkaro shashashai irin waɗanda suke zuwa wai za a yi masu kuɗi kuma za a yi ma kuɗi ka ba da me waye kuɗin a kan shi me zai hana ba zai ma kan shi kuɗin ba madadin ya ansa na ka yi maka kun gane ko kuma in lallai ilalla sai an yi kuɗin to ka riƙe naka mana in miliyan hamsin ya ce ka bada zai maka miliyan dubu to ya dubun sai ka ɗauki miliyan ɗari tara da hamsin sai ka bashi na dubu hamsin ɗin miliyan hamsin ɗin koko ina ganin wannan shawara ne mai kyau shirme kawai da shiririta ba wanda ma ka ɗauka sakare irin wanda ake cewa za a yi ma kuɗi amma hikima suke zai ce a ai matsalan kayan aikin yin abin za a siya shi kuma da yake shi ma waɗannan ƙaramin ɓarawo ne kuma gane sai haɗu da babban ɓarawo sai a ce in ka je ka aje kuɗin kakka sake ka juya kai ta biya in ka waigo kuma duk abin da ya faru da kai to kai ka jiwo billahi lazi inni ne sai na waiga cin da dai ba hallaka mutanen annabi ludu za a yi ba mun gano wannan da kyau ko ballata za ce wala taltafin minkum ahadu kada wanda daga cikin ku ya waiwayo don dalili ma dai tukuna kudi na ba gara ka banni da abuna in je in saro gauta na dubu ɗaya in sai da dubu da ɗari da hamsin in ci ɗari da hamsin ɗin ba koko to don dalili duk wannan wanda kaga ya je wajen boka ba wanda ya je wajen boka wai boka ya mai tsafi ya samu aljanna ko ka taba ji me yake nema duniya wai bokan ya samu makan shi duniyar me zai hana ba zai samu makan shi duniya ba Allah shi kyauta duk ba gashi nan duk ma zuwa wajen bokayen gashi bokayen ba sai musu komi ba in kuma akwai abin da suke masu faɗa me zai hana boka ba zai bokanci a soke efcc ba eh koko a wuce wajen me zai hana boka yanar da suke bokanci inda gaske suke yi ba za su yi bokanci da duk za a mi magani in neja delta avengers ba ko su yi bokanci a ce yanzu ba boko haram daga san karyar banza karyar wofi suke ana cewa za a buga yasin daɗa to ina ne dandalin buga yasin ba borno ba a ina ne boko haram suka ci karansu ba babbaka to don menene ba a buga ma boko haram yasin ya fada sambisa ba inda za ka san wa mahun bi zarri na bihi min ahadin illa bi iznillah ƙarya suke yi allah maɗaukin sarki ya taimake mu mahala ya ce wujudu sahara fil mujtami'atin islamiyya wa ba'un khatir kaga samuwan bokaye a cikin garuruwa da unguwanni na musulmi to wannan hadare ne fatak hadare ne mai ragargaza al'umma ya jibu ilajuhu wajibi ne a maganin wannan harka waya jibul wa alaihe kuma dole ne a gabayensu malamai da limamai masu hudu ba da malamai masu karantarwa azuzuwa da masu wa'azozi a mumbarori da wa'azozi na yammaci da asbahi wajibi ne a tsaye wajen karantar da al'umma da faɗakar da su haɗarin bokaye sannan su kuma shugabanni su amfani da ƙarfin mulki da Allah ya ba su wajen murƙushe sa aikace in ba ka ba duk inda mujtama'ar da ta zama akwai bokaye a ciki ko wannan al'umman sai ta yi baya mala ya ce fasahara kun ga bokaye fil alam fi haza zaman bokaye da suka shahara a duniya a wannan zamani ya ƙimunan nawadi har bikin baje koli suke kira na tsaban bokanci wallahi mana za a yi kalankuwan bokaye ya shtami'una fiha wanda ake tattaruwa wa mu'ammiratin ya ƙa'udunaha min ajali ihlakil bashar har su kira manya-manyan tararraka da za a gayyaci manyan mutane a duniya a tajirai da masu mulki ba don komi ba sai don su baje bajintansu na tsafi da haka za su hallaka mai ƙaramin imani wata azama sharruhum wa khaturuhum al'amarin bokaye a wannan zamani ƙara bunƙasa yake sharrinsu kuma yana ƙara zama haɗari ga ƙidan ‘yan adam’ فيجب على المسلمين كي تيازم واجبي مسلمي أن يحذروا منهم غاية الحذر سي مرمزا أن يحذروا منهم سي كبا كبا سي تكنس dangane da waɗannan bokaye matuƙan yi da gaske wayajiba ala man alima bi wujudi sahirin fil balad ya zama wajibi ga duk mutumin da ya san a garin da yake akwai wani boka an yi balliga wilatal umuri anhu ke maza ya sanar da shugabanni a ɗauki mataki a kan shi to to shi kenan a gaya masu mun gano wannan da kyau ku in kuma ya zama to shi bokan kuma na ogade kuma ba sai dai boka ya sa ya maganinka an gane sai dai boka kai akwai mabokan da ya taba haduwa da malam albani a saudiya ya ce dukun koron mana aljinu mun gane jama'a yana daga cikin aikin da izala ta yi wanda dole a jinjina musu shine karantar da al'umma addini da yada karatun alkur'ani ko'ina wannan ya taimaka wajen koran aljinu a cikin garuruwa Malam albani lokacin da ya karantar da littafin sarimul battar mafi yawancin aljannin afirka hijira suka yi fa ina gaya manyan arnan aljanu gaba da hijira suka yi ci malaka wannan littafin ka cire shi aljanuran suna ɓaci kun gano wannan da kyau ku shi ya sa malam ma ai ya daɗe to shi ba wanda ma bai neman shi ai su kansa aljanin shirya kulumboto suke si maganinsu Allah ya maganinsu bokayen haka 'yan siyasa haka masu mugayen aƙidu haka kowa waye zama mai matsala mala albani ne matsalin shi to ya tartara ya bar masu duniyan shegiyar da suka tara a duniya su shiga ta nan an gano wannan da kyau ku ya bar muku duniyan abin da za ku ci ku ci gata nan an bayyace wannan da kyau ku ran da mun je mun gaida wani babban mutum bai da lafiya ya ce da sun harbe ni ba ni ma kawai sai jin samu albani aljanna mu huta abinmu ba mun gano nan da kyau ya ce duba ga ya ce shi da ruwan shi eh kawai na ce yana kwanciyar shi kawai na hutun shi na ce allah ka sa mun gano nan da kyau ku muwa muna tafi ba wani abu in gaga wai ana cewa wai za a kashe ka za a kashe ka ai allah ya taimake ka ne da allah bai sa kai ne ke cewa za ka kashe za ka kashe ba an gane allah taimakon ka yi kai ake nema a kashe amma da allah ya wulakanta ka kai za ka nema ka kashe a shaƙe ka kai ka gaban allah ce to tambaye shi mene mai ya kashe ni an shiga matsala kenan haddu sahir idan aka ce boka to menene haddin shi mun sai idan mutum ya sata ya kai nisabi ka'idoji suka cika yanke hannu za a yi haka da sauran dokoki to menene haddin boka punishment din shi ko rawatar midi an jundab قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترمذي يتي جندب يكرن تدشي النبي يتي حد الساهر ضربه بالسيف hukuncin boka shine hukuma ta sa a tsara kanshi da takobi ba za a harbe shi da bindiga ba ba za a mai alluran mutuwa ba ba a za a sa takobi ne a filla kanshi an gane wannan da kyau ku in dai har ya tabbata boka ne wanda yake bokanci da aljanu irin wancan mala ya ce wasahaha waqfuhu mala ya ce amma limamun tirmidhi ya ce wannan mawqufi ne wa qala al'amalu ala haza inda ba'adu ahlil ilmi wasu daga cikin malamai suna ba da fatawan akan sara kan boka min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin sahabban annabi wa ghairuhum da wasunsu daga ciki akwai sayyidina Umar wa huwa qawlu Malik ibn Anas wannan shine fatawan Imam Malik ina malikiyar Najeriya ba jilsatul istiraha bane matsala matsala bokaye ne matsala ba karatu a ce Allah na sama ne matsala ba matsala shine bokaye ba sallan juma'a karfe tara ne matsala ba matsala shine bokayi imam mali ya ce a tsara wuyan boka an gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya sa mu dace amma yanzu kuna cewa allah na sama malaman malikiya za su fara kumban baki kuna yin sallan juma'a karfe tara haka za zo su ta kumban baki wa yin sallan juma'a karfe tara sallan juma'a karfe tara ba gashi na cikin muwaɗa ba ko ba ba muwaɗa to sai me Allah madaukin sarki ya sa mu dace kuma Allah na sama yana cikin risala sai me kuma jalsatul istiraha kuma tana nan a cikin littafin masalikud dilala sharhin risala saboda su ba su san annabi ballantana a ce yana cikin bukhari to yana cikin masalikud dilala sharhin risala kuna sallan juma'a da kuna sallan a masallaci da takalmi yana cikin muktasar na fiƙin malikiya me kuma suke korafi a kan shi mun gano wannan cin doki abubakar gumi ya faɗi a cikin raddul azahar shi malamin ma na gida ne an ci gidan manzan mutane ko ba ci ba babu rabogun kadirawa ko kuma ku tijjaniyawa kai ɗan iska da wawa doki ba naman shi ne ba inda kai ma ka ci doki ai da ya sanya ka doki kai ta zuba baka ko sani ba mun gano wannan da kyau ku doki tamshi mallam Allah madauke sarki ya samu dace to doki ina ruwanka ba kudi na bane Najeriya gidan yanci ne ba ganin wasu lodin jaki suke yi ana kaiwa kudu a yanka ka taba cewa kana ci jaki wanda hadisi ya hana ran sabon gari ana yanka kare a mami ko ba a yanka ka je su maka bindiga wallahi suke cin abinsu ana cin alada ko ba a ci ƙur'ani bai hana ba su ya zama maka mazurai wai kayan ka doki sai me kana zuwa indiya ka sake kayan ka sa sai su bige ka gano nan su abin da ke damun sarakunan muku su ba malikiya suke yi ba abin da ke damun su suke fada da yanka doki wala abu ɗaya ne kuna yanka masu abin da suke hawan sallah in kuka gama yanke dawakin to da me za su yi hawan sallah ba matsala muna da alternative kawai ku sojin can kawai ku riga hawa me a ciki na kowa ba ma huta da wahala ba doki kai ta ciyar da shi makotanka na kwana da yunwa in aka sai roba-roba aka ba waɗannan hakimai da dogare da suke hawa man ɗari biyu za a yi ni ana gudu za a yi ni ana gudu da shi kuma wallahi sai ya fi ba da sha'awa a je gaban mai martaba a borus wanda ya fi iyawa a mai tafi wanda kuma bai iya bai faɗi ba ka ganin hawa mashin mafi yawancin yaran nan sun fi son zuwa zai su kalle shi haka ne da hawan mashin na ake a can gaba duk ba can za su taru ba ku ba mu waɗannan dawakin dimmu yanka abinmu ko kuma ku sai mashina Allah ya samu dace wanda ya jiri kaga su malaman nan matsalan su kenan yanzu ya a shawara muka bayar yanda ake cikin yunwan na a ƙasa abinci ya tsada ka fito da dawakin ga kawai ka kawo mana ina fatan mun fahimci wannan Allah ya shiryar da mu kawai abinda muke ba da shawara duk wanda zai yanka dokin shi kar ya saki ya je kwatansu ka zo kofar gidanka ka yanka ana aikowa ka zo ka tura lauyanka ya je tambaye shi saboda me saboda me banda dama cikinka ne ko bakinka ne koko ba wani dalili malam yanzu a nan da yawan kwako wanda an kawo namun doki ba zai ci ba haka ne eh bai so kuma ba haram ba ne wanda zai ci ci wanda ba zai ci ba kuma ya bari na fatan mun gane kamar ni ne yanzu ana kawo namun dodon kodi ba zan ci ba wani kuma wani zai ci har malin ya muna ya tsinke ma da ke faɗin dodon kodi haka ne ya samu dace to kaji maluku ya ce duk wanda ya tsafi a kashe shi wa qala shafi'i rahimahullahu ta'ala al-imam shafi ya ce inna ma yaqtulu sahir idza kana ya'malu min sihrihi ma yablughu al-kufr ana kashe boka ne idan bokan shin shi ya kai abin da ya kai makafirci fa amma idza amila duna al-kufr amma in yi bokancin da bai kai kafirci ba falam yara alaihi katlan shafi ya ce bai gani a kashe shi waƙar sabata katilis sahir an umar ya tabbata sayyidina umar ya ce a kashe boka wabnuhu abdullah da kuma ɗan shi abdullahi wabnatuhu hafsa da kuma ‘yar umar hafsa wa usman bin affan wa jundub bin abdullah وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمه الله رحمهم الله waye ma kenan bai ce a kashe boka ba maluku ya ce shafi ya ce ahmad ya ce abu hanifa ya ce kare da karo umar abladan umar hafsa sayyidina usman jundab dan abdullahi jundab dan ka'ab qais dan sa'ad umar ɗan abdulaziz duk waɗannan sun ce boka a yanka kafiri wa zalika lima yu'addi ila kasirin min al-amradi mala yace saboda ayyukan bokaye yana haifar da cututtuka al-isma'iyya na zamantakewa misal sha'awaza musamman cututtuka da suke haifarwa na aimaka rufa'i da kaki mutum da kake so da kyaman juna da abubuwa na nunkufurci haka kawai wal khurafat da abubuwa na rudani da suke kawowa na ƙarerayi kawai za a ce maka wane yana nan yana nufin ka da mugun abu a za a ce maka wane shi ya cinye kuruwan uwarka kun gano wannan da kyau ku duk bokaye suna yada waɗannan abubuwa da suke yawo waddajal alan nas da kuma shirga ƙarya ga mutane wa akhdha amwalihim bil kadhibi wal khiyal da kuma anshe kuɗin mutane ta hanyar ƙarya da dabarbaro wa irhaqin nafs allati harrama Allah bi ghairi mubihin lil qatl da kuma kisan kai suna yin tsafi su kashe mutum fa wallahi malam tura aljani yazo kana cikin bacci ya shaƙe ka har ka mutu ko aljini ya shiga jikinka ya kace-kace da zuciyarka ko a ga ka kwanta lafiya lau amma kana aman jini ba abin da ba sa yi wa zalika lima yu'addi ila al-fawda wannan yana haifar da mutane su zauna zama ba doka da oda wattarabi hablil amni kuma yana gigita zamantakewa al'umma na aminci waje alan nasa fi ƙauƙatin min alkhawfi wal irhab yana saka mutane cikin tsoro da kuma ta'addanci wane aka ce ya kashe naka zaka ɗauki fansa ko ka ɗauka ba ka ɗauka an yi haɗarin mota ne mutane sun mutu ana zuwa wajen boka sai ya ce alhaji wane ne yasa aka yi haɗarin domin su sha jini kuma wallahi yanzu aka ƙarya ne za a je wajen boka sai ya tsafi ko ya ƙarya ya ce suwana da suwana suke da gidan cin kai kuma ƙarya ne kaga ƙiri-ƙiri mutanen kirki a gari masu mutunci an tsane su an ce ‘yan cin kai ne an ce matsafa ne an ce ‘yan shan jini ne an ce ‘yan kaza ne akwai bokaye da yawa waɗanda suke haɗa irin wannan fitina da irin wannan gaba da rashin zaman lafiya tsakanin al'umma kuma rashin lafiya ta na jiki suna sababawa a je a ce wai boka ya ce mace ta kawo jinin haila a yi ma zoɓo da shi ka kuma ga makwaɗaici mun gano wannan da kyau ko kaga zoɓa rodo ba tambaya a gano wannan da kyau ko a ce a yi tsarki a zuba maka a ruwa a yi maka faro-faro da shi ko a ji a ɗauko zuciyan kare sai ya bushe a nika a zuba maka a yaji kai ga wanda ba za ka ci abinci ba sai ka yi barbaɗe kun gano wani abubuwa iskanci iri-iri ko kuma ta je fasika boka na zina da ita ta ɗibo cuta ta yi da kawo gidan ina ba don kun gano wannan da kyau ba abin da boka yannan ba sababa babu shi yasa bokanci musiba ne boka bala'i ne a cikin al'umma dole ne hukuma ta ɗauki mataki sannan su kuma jama'a su ji tsoron Allah su daina zuwa wajen bokaye in dai suna son su gama da duniya lafiya in ko ba shi da gama da duniya na lafiya ba ga fili ga mai doki kaji qur'ani da ya ce malahum fil akhirati min khalaq duk wanda ya je wajen boka bai da rabo a lahira Allah ka kiyaye mu afkawa cikin harka mara rabo subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم